الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya sake kaddara mu domin ci gaba da karatunmu na fiɗihu a cikin mazhabar ta al'imamu malik imamu dadil hijira hujjatul umma ra'asul mutqinin wa kabirul mutasabbitin abu abdullahi malik ibn anas a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik wanda ya fi shahara da askari a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama bayani cikin abin da ya shafi fasali wanda ya tattauna akan hukunce-hukunce da suke da alaka da sallar juma'a wadda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan wata ibada daga cikin ibadodi wanda addini na musulunci ya shar'anta mana a kowace shekara sau biyu na bismillahir rahmanir rahim faslun salatul idaini sunnatun wa hiya rak'atani بغير أذان ولا إقامة يفتتح الأولى بسبع تكبيرات مع الإهرام والثانية بست مع القيام يخطب بعدها خطبتين يفتتح كلا بسبع بسبع تكبيرات نسقا وفي أثنائها ويكبر الناس بتكبيره فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى أتكم بياني دنغني دا hukumce-hukumce waɗanda suka shafi sallar idi guda biyu sallar idi karama da kuma sallar idi babba malam ya ce salatul idaini sallar idi guda biyu sunnatun sunna ce wanda take mai ƙarfi a cikin haƙƙin mutumin da aka umarce shi da ya tafi juma'a dukkan mutumin da aka umarce shi da ya tafi juma'a musulmi baligi mai hankali mazaunin gari mai lafiya to wannan sunna ce mai ƙarfi a haƙƙinsa amma kuma mustahabbi ce a cikin haƙƙin wanda ba umarce shi da ya tafi juma'a ba irin yara ƙanana mustahabbi ne su tafi idi irin bayi mustahabbi ne su tafi filin idi irin mataye mustahabbi ne su filin idi kamar yadda hadithin na na ummu adiyya al'ansariya Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita wanda yake cikin bukhari da muslim ya tabbatar da haka to a haƙƙinsu wannan mustahabbi ne wahiyar raka'atani bi ghairi adhanin wala iqama wato sallar idi guda biyu raka'a biyu ce tal ake yi bi ghairi adhanin ba tare da an yi kiran sallah ba kafin a yi wannan sallar raka'a biyu wala iqamatin ba tare da an tada iqama ba idan aka zo masallaci idan aka zo filin idi limami yana zawwa ko alkali yana zawwa ko sarki yana zawwa wanda dai shi yake jagorantar wannan sallah ba zancen a ce a tada iqama ba zancen a ce a yi kiran sallah kawai iya abin da za a yi shi ne a daidaita sahu ba zancen a ce assalatu jami'atun sallah ta tattara ku ba an yi ba wannan babban abin da za a yi idan aka zo shi ne za a ta da ikama za a daidaita sahu limami ya shiga gaba ya yi kabbara kawai yaftatihu al-ula bi sab'i takbiratin ma al-ihram yaftatihu al-imam ko kuma yaftatuhu alladhi yusalli al-ida al-ula wanda zai yi sallar idi limami ne ko mamu ne yaftatihu al-ula yana budewa raka'a ta farko bi sab'i takbiratin da kabarbari guda bakwai ma'al ihrami tare da kabbar harma a ciki a lissafin waɗannan kabarbari guda bakwai to kabbar harma ita tana daga ciki tana ciki a raka ta farko kabarbari guda bakwai zai yi guda shida banda kabbar harma idan hal kabbara ta harma guda bakwai kenan wannan haka zai yi wa yaftatihu thaniyata bi sittin ma'al qiyam sannan kuma yana budewa raka'a ta biyu bi sittin da kabarbari guda shida ma'al qiyami tare da lissafa kabbarar da mai sallar zai yi ta lokacin da zai tashi daga raka'a ta ɗaya da ya gama zai tafi raka'a ta biyu wannan zai lissafa ta a cikin adadin a cikin adadin kabbarorin guda shida da zai yi sai ya zama to kenan kabarbari guda biyar banda wanda ake cikin wanda zai wanda zai sal wanda zai meke da ita idan har wanda lokacin da zai tashi daga wannan raka'a ta farko zai tafi zai yi lissafi da ita shine zai yi kabarbari guda guda guda shida a raka'a ta farko kabbara guda bakwai tare da takbiratul ihram a raka'a ta biyu kabbara guda shida tare da kabbarar da mutumin da mutum zai tashi daga raka'a ta farko zai tafi raka'a ta biyu kenan ya khutubu ba'daha khutubatayn sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanda ta koyar bangaren abin da ya shafi sallar idi to bayan limami ya gama sallar idi raka'a biyu ya khutubu khutubatayn sai ya yi khutuba guda biyu ba'daha bayanta bayan an gama sallah din ake yin huduba ba kafin a yi sallah ba ake yin huduba wannan shine abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi shine abin da abubakar Allah ta'ala ya kare yadda da shi yayi shine abin da Umar yayi shine abin da Uthman yayi shine abin da Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda da su suka yi waɗannan sahabbai jigajigai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Marwan shine farkon wanda ya fara yin huɗuba kafin ya yi sallar idi kafin a yi sallar idi shine farkon wanda ya fara yin huɗuba sannan kuma shine farkon wanda ya fara kaiwa mimbari filin idi kafin su kafin marwan ba a yin huɗuba akan mimbari a filin idi sannan kuma huɗuba ana yin ta bayan an gama sallah ba kafin a yi sallah ba abu sa'idun khudri Allah ta'ala ya kare yadda da shi ce lokacin da muka tafi idi wanda a wannan lokacin jagoran tafiya shine marwan sai muka ga kai tsaye da aka je akwai wani mambari da kathir ibn salt ya gina mai shi ya hau ya fara khutba ce sai na fuzgo shi na ce ba haka ba sunna ta ma'aiki ta karantar sai ya fuzge ne ya ce ai wannan kar zahaba ma mata alam wannan ai tsohon abu ne malam abu masu abu sa'id ce abinda ka sani din na da yanzu ya tafi tsohuwar magana ce waccar ce innan nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da salati faj'altuha qabla salati sai saboda mutane mun lura da su bayan mun gama sallah idan aka fara khutba tashi suke suwatsi sai ya zamanto kaso mafi tsoka wanda ya kamata a ce sun saurari hudubar mu ba sa zama ya ce sai na ga hikimar hemu mai dota kafin a yi sallah sai mun gama abin da za mu faɗa mun caccaki wanda za mu caccaka sannan kuma mu yi sallah daga baya abu sa'idu na hudur ya ce to wallahi ma a alamu khairun min ma la alamu inda har wannan abin da kuke kai na yin huduba kafin kafin idi abin da ban sani ba ne ya ce to wallahi abin da na sani shine mafi alkhairi sama da abin da ban sani ba kuma ba na fatan abin nan da ban san shi ba a ce na san shi ce saboda abin da shirye na ma'aiki ya tabbatar da kuma waɗannan alkhulafa'ul arba'a din nan shine a yi sallah sannan kuma a yi huduba a idi na'am yaftatihu kullan bi sab'i takbiratin yaftatihu kullan yana budewa kowata huɗuba daga cikin waɗannan huɗubobi guda biyu da zai yi bi sab'i takbiratin da kabarbari guda bakwai na sakan a jere zai yi su wato idan yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu Akbar a jere zai yi su ba tare da ya rarrabe tsakankaninsu ba imma da yin addu'a imma da yin shiru wanda yake mai tsawo kawai iyakacin abin da zai shine zai fara da kabarbari guda bakwai a jere zai yi su ba tare da an sa sa a tsakani tsakankaninsu ba mun gane da kyau wafi asna'iha sannan kuma yukabbiru fi asna'iha hakanan kuma yana yin kabarbari a tsakiyar wannan huduba din a tsakiyar huduba sai yayi kabarbari imma kabbara uku imma kabbara biyar imma kabbara bakwai mata yassara zai yi wannan kabarbarin fi asna'iha sannan kuma wa yukabbirun nasa bi takbirihi to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce kamar yadda ya buɗe kabbara wato khutba ta farko da kabarbari guda bakwai to haka nan a tsakiya bayan ya gama khutba ta farko zai tafi khutba ta biyu shikenan lo zai buɗe ta biyu ita ma da kabarbari guda bakwai wa yukabbirun nasu bi takbirihi mutane suna yin kabarbari bi takbirihi lokacin da limami yayi kabbara idan yace Allahu akbar su ma mutane waɗanda suke sauraron khutba din nan za su ce Allahu akbar yana faɗa suna faɗa lokacin da ake takbir saboda dama haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadaku saboda ku girmama ubangiji subhanahu wata'ala akan abin da ya shiryar da ku na waɗannan gurabe na addininku sannan kuma wala allakum tashkuruna domin ku gode wa ni'imomi na Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ta zubawa a kanku mun gane da kyau na'am
fa mustahabbatuha kal jumu'ati wa yustahabbu al aklu yawm al fitr qabla al khuruj wa yawm wa yawm al adha ba'da al ruji'i na'am wa mustahabbatuha abubuwan da aka mustahabbanta ranar sallar idi kal jumu'ati tamkar abubuwan da aka mustahabbanta ne lokacin da mutum zai tafi juma'a ana so kafin mai idi wanda zai tafi idi ya tafi idi ana so ya yi wanka ana so ya shafa turare a jikinsa ana so ya sanya tufafi waɗanda suke sababbi kyakkyawa daga cikin tufafinsa to amma bambancin ranar idi da ranar juma'a ranar juma'a ana so a sanya fararen tufafi ne a saka fararen tufafi ko da ba su bane sababbi a cikin kayanka amma dai su sha wanki su sha guga ka tafi idi ka tafi juma'a da su amma ranar idi kuma ana so ka saka sababbin kayanka kayan da ya zamanto su ne sababbi ko da ba farare ba ne ko da baƙaƙe ne ko tsanwaye ne ko bulale ne inda sababbi ne sabbin ɗinki ne to ana so ka sanya su ana so a yanke farce a gyara jiki idan aka ganka kakal-kakal da kyau ɗinka kana sheki haka ake so ranar idi wa yustahabbu al-aklu yawm al-fitr qabla al-khuruj wa yustahabbu al-akl ana son cin abinci wato mutumin da zai tafi filin idi ana so ya ci abinci yawm al-fitr a ranar sallah karama qabla al-khuruji kafin ya fita ya tafi filin idi bayan rana ta fito kafin ya tafi idi to ana so inda dan horau-horau ko da dan wani abinci ya dan dama da ya dan ci abinci kafin ya tafi filin idi saboda ya nuna wa mutane cewa to yauwa ta sha bambam da sauran kwanaki guda 29 ko guda 30 daidai wanda suka shuɗe a baya yau ranar sallah ce wanda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato yake haka ma'aiki alaihi salatu wasalam ya kasance yana yi kamar yadda anas dan malik allah ta'ala ya kare yadda da shi ya faɗa a cikin hadisin da yana cikin bukhari da musu yana cikin bukhari wa yawmal adha ba'da ar-ruju'i wa yustahabbu ana so ga mutumin da zai tafi filin idi yawmal adha a ranar babbar sallah ranar sallar layya shi kuma kada ya ci abinci illa ba'adar ruju'i sai bayan ya dawo daga filin idi ana so kada ya ci abinci sai ya dawo daga filin idi sannan kuma idan ya yi layya to ana so ya ci daga naman layyarsa farkon abin da zai fara sakawa a bakinsa a wannan ranar ya zamanto wani kaso ne daga cikin naman layyarsa imma hanta imma wani daga ciki dai naman layyarsa haka ake so idan kuma bai yi layya ba to duk abin da ya ci babu laifi wannan haka ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya kasance yana yi a ranar idi karama yana cin abinci kafin ya tafi filin idi a ranar idi babba baya cin abinci sai bayan ya dawo daga filin idi to wannan sunna ce ta ma'aiki idan mutum ya ga ya iya yi ya tashi da dama to sai ya kokari ya yi ko ranar sallah babba ya tashi amma ya ga cewa sun kwana a gurin karatu kuma ba a yi ba da huwa yana jin yunwa ya sha shayi ya ɗarme da sauransu to babu laifi ya cika cikin shi wannan mustahabbi ne babu laifi ya cika cikin shi ya tafi filin idi saboda kada ya je filin idi bai ci ba abinci a gida cikin shi ya dinga kaɗawa ya kasa samun nutsuwa ta yin sallah to sai ya cika cikin shi ya tafi filin idi na'am
ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال ووقت نعم ووقتها lokacin sallar idi yana farawa ne min irtifa'i shamsi tun daga lokacin da rana ta ɗanɗaga gwalgwadon goral mashi wato min hillin nafila tun daga lokacin da yake halitta a yi sallah ta nafila ila zawali hal ya zuwa rana ta take tsakiya hal ya zuwa rana ta karkata daga tsakiya wannan lokaci ne na sallar idi babu laifi idan aka ce rana tana fitowa misali karfe bakwai babu laifi zuwa karfe bakwai da ashirin a ce an fara an yi sallah a wannan lokaci babu laifi a jinkirta ta zuwa bakwai da rabi babu laifi a kai ta zuwa takwas babu laifi a kai ta zuwa takwas da rabi zuwa karfe tara gwalgwadon yadda ya zamanto dai jama'a kowa zai kimtsa ya tafi filin idi a sallar idi babba ana so a ce an gaggauta an yi ta da wuri saboda akwai hidima a gaban mutane sai an zo za a shiga yanke-yanke za a shiga gyare-gyare heɗe-heɗe da sauransu a sallar idi karama kuma ana so ya zamanto an ɗan jinkirta ta saboda waɗanda za su yi sadaka raba abincin nan da za a yi ga talakawa miskinai wannan sadaka wanda ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya fardanta ta ya sunnanta ta a cikin sunnar shi wanda cike ingantacciya zakka ta kono to bayan an gama rarrabawa an yi ta hidima ta rarraba ta kuma sai a tafi filin idi to haka ya kamata a sallar idi babba a yi da gaggawa saboda akwai babban aiki da yake jiran mu a sallar idi karama a jinkirta saboda akwai babban aiki da ake yi kafin a tafi a yi ta sai ya zama to kowanne kuma an yi lissafi da lokacin da ya dace a sallar idi in karfe goma za a kai ta karama to a babba sai a maida shi tara ko takwas da hamsin da sauransu dai gwargwado yadda dai kowa zai dawo gida ya yi aiki cikin kwanciyar hankali na'am wa fi'luha fil musalla afdalu wa la yatanaffalu qablaha wa la ba'daha yakhrujuna muqaddirina bi taliqin wa yarji'una bi ghayriha wa fi'luha fil musalla to yin sallar idi a filin idi gurin da aka tanade shi babban fili da aka tanade shi saboda sallar idi da kuma sallar gawaiwaki waɗanda suka rasu idan bayan Allah mumine suka rasu a madina akwai gurin da ake almusalla inda ake sallar gawawaki to yin sallar idi a filin idi afdalu shine yafi sama da yinta a masallaci idan aka yi sallar idi a masallaci sallar idin ta yi amma dai yinta a filin idi kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fita filin idi ya tafi can yi sallah tare da cewa kuma akwai masallacin shi na madina wannan yake nuni akan cewa yin nata a masallaci yin nata a filin idin ya fi lada sama da yinta a masallaci sannan kuma wala ya tanaffalu qablaha wala ba'daha wanda ya tafi filin idi ba zai yi sallah ta nafila ba qablaha kafin sallar idi wala ba da haka nan ba zai yi sallah ta nafila ba bayan sallar idi sa'alaba ibn zahadam ya ce alibuna abi talib allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato ya sanya ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a matsayin khalifan shi ranar idi sai ya fito ranar idi ya ce ya ayyuhan nas innahu laysa min sunnati an yusalla qabla al-eid yace ya ku mutane haƙiƙa yadda lamarin yake baya daga cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ayi sallah ta nafila kafin sallar idi idan ka zo filin idi ba za ka yi tahiyyatul masjid ba saboda dama filin idi ne ka zo ka anan za ka zauna ne babu sallah ta nafila kafin sallar idi hakanan kuma bayan an gama wannan sallah ta idi babu sallah ta nafila al'imamu malik allah ta'ala ya jikansa da rahama yana kyamar yin nafilfili kafin sallar idi da kuma bayan sallar idi sai dai in sallar idin za a yi ta a cikin masallaci ne yanzu a wannan lokacin babu laifi a yi nafila kafin ta tahiyyatul masjid saboda umumin fadar ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya ce idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya raka'atayn idan kowane ɗaya daga cikin ku ya shiga masallaci to kada ya kuskure ya zauna har sai yayi sallah ta nafila raka'a biyu hadisin Abu Qatada wanda yana cikin Bukhari yana cikin Muslim wanda wannan yake nuni akan cewa ko da sallar idi ce ka shiga za ka yi a masallaci in dai a masallaci ne za a yi ta to za ka yi tahiyyatul masjid saboda illar ka shiga masallaci shine dalili na'am yakhrujuna mukabbirina bi tariqin wa yarji'una bi ghayriha yakhrujuna wato su waɗanda za su tafi filin idi yakhrujuna suna fitowa daga cikin gidajensu mukabbiri na halin kasance wasu suna masu kabarbari suna masu cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallahu Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd suna masu faɗar haka ko su dinga cewa Allahu akbar Allahu akbar hal a tafi masallaci din sannan kuma bi tsariƙin za su tafi wannan idin ne ta kan wata hanya wa yarji'una bi ghairiha idan za su dawo kuma sai su dawo ta wata hanyar ta daban wannan shi ma mustahabbi ne saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin bukhari hadisin jabir dan abdullahi Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ranar idi ta yi khalafa tsariƙa yana canza hanya hanyar da ya tafi idi to ba a kanta yake dawowa ba idan ya tashi zai dawo sai ya canza hanya to malamai sun yi magana akan menene hikimar da ta sa wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake canza hanya wajen tafiya ya tafi ta wata hanya in zai dawo ya dawo ta wata hanya shine suka ce saboda yawan mutum ya samu yawan waɗanda za su mai shaidu dungurin da ka bi ta gurin shi ka huce ka tafi idi to ranar tashin alkiyama sai ya maka shaida akan cewa kai mutumin kirki ne ta kan shi ka ka huce ka tafi idi hakanan kuma in za ka dawo in ka dawo ta wata hanya to wannan hanyar da ka dawo ita ma sai ta maka shaida akan cewa lalle ta kanta ka dawo daga idi don haka za ka samu yawan shaidu waɗanda za su maka shaida ta gari waɗansu daga cikin malamai suka ce shine hikimar waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce saboda idan za ka tafi idi a kowace hanya akwai miskinai almajirai masu ƙaramin ƙarfi wanda suke zama suna bara idan ka ɗan yi canjin ka ƙananan ka kana da kwai ƙanana na dala ɗari wani ka na samu shi dala biyu wani ka na samu shi dala biyar wani ka na samu shi goma idan ka tafi idi to yanzu idan ka tashi za ka dawo ta wannan kin hanyar waɗanda ka nasawa ɗin da ya su ne za ka tarro to amma idan ka canza hanya wanda za ka gani a waccar hanyar waɗansu miskinan ne wanda suka dace da a tallaba musu wanda kuma baka tallaba musu ba sai ya zamanto ka taimaka wanda take mai yawa ga bayin Allah waɗanda suke masu adadi mai yawa a wannan hanyar guda biyu da kabi sai ya zamanto ka samu ɗimbin lada mai girma ka shigar da farin ciki a cikin zukata na bayin Allah masu yawa sama da ka dawo daga hanyar da kake kai din mun gane da kyau na'am ويستحب التكبير أيام النحر عقب خمس عشرة صلاة أولاهن ظهر العيد ولفظه الله أكبر الله أكبر الله أكبر
yawa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamdulikum na'am wa yustahabbu wa yustahabbu takbir ana son yin kabarbari ayyaman nahari a ranaki na suka guda uku ranar goma ga watan zulhijja da sha ɗaya da sha biyu ga watan zulhijja waɗannan dukkaninsu ana ce da su ayyamun nahar to mustahabi ne a yi kabarbari a waɗannan ranakin na suka guda uku a ƙiba hamsa asharata salatan a bayan sallah ta farilla goma sha biyar mustahabi ne ula hunna sallah ta farko wanda za a fara yin wannan kabarbari a cikinta bayan an gama yinta ta ce zuhurul eid a zuhur ta ranar goma ga watan zulhijja bayan an gama yanke-yanke wani gidan tuni da ya ja ya dahu hal an fara cin nama to idan aka zo aka yi sallar azur tun daga wannan lokacin don ya zamanto yanayi ya canza ana cikin waɗansu kwanaki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa zukurullaha fi ayyamin ma'adudatin wato ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kwanaki waɗanda suke ababen ƙidayawa su ne ayyamu tashrik ranaki na yanyanan nama guda uku goma ga watan zulhijja da sha ɗaya da sha biyu ga watan zulhijja waɗannan su ne ake ce da su ayyamu al'ayyamul ma'adudat kwanaki waɗanda suke ababen lissafawa ababen ƙidayawa to allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da ambace shi a cikin waɗannan kwanakin to sai a fara at-takbirata a wannan guraren wa lafzuhu lafzinsa shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to wannan shine Allahu akbar Allahu akbar ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mafi girma akan dukkan wani mai girma ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne mafi girma akan dukkan wani mai girma la ilaha illallahu babu wani abun bautawa bisa ga cancanta sai ubangiji subhanahu wa ta'ala allahu akbar ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne mafi girma akan dukkan wani mai girma allahu akbar ubangiji ta'ala shi ne mafi girma akan dukkan wani mai girma walillahi alhamd yabo da godiya sun tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala to wannan haka zai zamanto nayi idan kuma ya saba yayi waɗansu kabarbarin babu laifi kamar yadda malamai suka bayar da fatawa akan wannan kabbara din waɗansu daga cikin sahabbai sun yi irinta waɗansu kuma sun yi saɓaninta to don haka duk wanda mutum ya yi babu laifi a kai matuƙa ta haɗa at-takbir da at-tahmir da at-tahlil babu laifi a ciki na'am
wa man arada an yusalliha wahdahu sallaha ala sifatiha to shikenan wa man arada dukkan wanda yake nufin an yusalliha wahdahu ya sallaci sallar idi shi kadai ko yana cikin daji lokacin sallar idin yayi idan yace zai zo shi gida ba zai samu ba sallar idi ko kuma ya makara da ya tashi daga barci ya ga karfe takwas da rabi ta yi shi kuma yadda yake rubuce za a tada ikamar za a tada za a tada kabbarar sallar wannan ta idi karfe takwas da rabi sai ga kan ya shirya da sauransu ba a moto ba yake ba komai ba ba zai samu ko raka ɗaya ba to larura ta buƙatar da shi akan ba zai samu sallah ba kuma yana so ya samu ladanta to dukkan wanda yake nufin an yi salliyaha wahadahu zai sallaci sallar idi shi kadai saboda wata bukata ko saboda wata larura da ta bukatar da shi zuwa ga hakan din sallaha ala sifatiha to idan ya tashi zai sallace ta zai sallace ta ne akan siffar yanda ake sallatata a cikin jama'a san ma kalkal ba abin da zai rage a cikinta a raka ta farko zai yi kabarbari guda bakwai wanda a cikin waɗannan kabarbarin guda bakwai akwai takbiratul ihram a ciki a raka ta biyu zai yi kabarbari guda shida a cikin waɗannan kabarbarin guda shida zai zamanto kabbarar da zai tashi daga raka'a ta farko zuwa raka'a ta biyu a cikinta za a lissafa ta sannan kuma a raka'a ta farko zai karanta qaf wal qur'anil majid a raka'a ta biyu sai ya karanta iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar kamar yadda sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar ko a raka'a ta farko ya karanta yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ملك القدوس وما في الأرض لملك القدوس العزيز الحكيم سورة الجمعة أركع تبيو يكرن تسبه اسم ربك الأعلى كو هل أتاك حديث الغاشية كما عند حديث النعمان ابن بشير وندينا تكن سيو مسلم يتبتر على كل حال irin yanda zai sallace ta libami haka shi ma zai sallace ta wa bi hadha al-qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك